الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقص دوات الصفر إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da sha biyar ga watan tara shekara ta 2022 miladiya a yau zan gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na al'adabul mufrad na babban malami al-hafiz imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan karatu ne na babban malami na kuma babban amini na dan uwa malam yusuf ja'far talha wanda wannan karatu malam ya bani umarnin na gabatar da shi satin da ya wuce saboda uzuri da ya bujiro masa Allah da hikima lokacin da ya sanar da ni gaskiya lokacin ya kurace sosai wanda na dan yi wa uwa wannan lokaci bayani kurewar da kuma ban iya samun damar gabatar da wannan karatu ba a wancan sati amma dan na cika umarnin malami na na ce insha Allah addini bashi wannan satin in Allah ta'ala ya ara mana aran rayuwa zan gabatar a madadin shi malamin duk da cewa yan uwa su yi hakuri gaskiya da yanayin yadda za su ji karatun domin gaskiyar magana yadda malam zai gabatar da shi inda shi ne to ina ganin sai ya fi fito da karatun kuma sai ya fi ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata domin gaskiya ko nazarin da ya kamata sai na yi wa karatun ban samu yi ba amma kada shi ma wannan satin ya zamana na sake sabawa nace zan zo dai mu dan tattauna a haka tare da yan uwa mu karanta abinda ya sawwaka a cikin wannan littafi ban tambayi malam ba darasi na nawa ne ban sani ba to darasi na 111 ne wannan to a yanda na tambayi wani daga cikin yan uwa ya ce za a tashi nan dai babu babi ban sani ba ko yana fadar sunan babi yana cewa babi na kaza to ina ganin a littafin babi ne na ɗari biyar da sittin da tara haka ne babi na ɗari biyar da sittin da tara to insha Allah za mu karanta Allah ta'ala ya mana muwafaka قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من بات على سطح ليس له سترة babin da zai yi bayani akan ina hukuncin wanda ya kwana akan tsoro kuma babu wani makari wanda ya hau kan tsoro ko kace kan dake kuma babu wani makari babu wani gini babu wani ainihin wato shamaki haka kawai ya hau kan tsoro kuma ya kwana domin galibi ba ta ana amfani da ita ne a abin da ya shafi barcin dare wanda barcin dare za a mafi yawan lokuta akan tsaki jiki a yi mai nauyi duba da cewa akwai awoyi masu tarin yawa a gaban mutum wanda ainihin wato zai samu damar tsakewa ya bacin su sosai to a karkashin wannan babi za mu ji menene fikihun wannan babi حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن هو ابن جابر أو وعنة بن عبد الرحمن بن وفاء عن عبد الرحمن ابن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات على ظهر بيت دون بيقوانا yayi baccin dare a kan tsoro ko kan rufi ko kan dake laisa alaihi hijabun babu wani makari babu wani shamaki faqad bari at min hubbima to hakika alƙawarin kariya daga Allah ya kubuta ko ya barranta daga gare shi wannan shine hadisin qala abu abdullah abu abdullah yace wa fi isnadihi nazaru a cikin isnadin wannan hadisin akwai duba ma'ana hadisin duk da cewa babban malami ne fadlullahi samad a cikin nasa bayanin ya ce wannan hadisin albani ya ainihin wato inganta shi a cikin silsilatul ahadithu sahiha hadisi ne lamba ta 828 duba da cewa babban malamin hadisi albani ya inganta wannan hadisi to menene ke cikin wannan hadisi na fiqhu na hana mutum ya kwana akan tsoro ko kan rufi ko kan dakin kuma dakin din ya zamto babu wani makari babu wata katanga babu wani shamaki ba tare da wani abu da zai katange ki ko ya kare shi ba yake cewa lazimi ne akan mutum kada ya zanto mai yin sakaci wajen la'akari da riko da sabubba waɗanda suke na al'ada idan aka ce ga wani abu sababi ne ko ga wata hanya ana yin amfani da ita ko akan yi riko da ita domin mutum ya jawo kansa wani amfani ko kuma wannan hanyar akan bi ta don mutum ya iji ya tunkuɗe wa kansa wata cuta to ba daidai bane mutum ya sakaci ya ƙi bin wannan sababi dai ba daidai bane mutum ya ce riko da wannan sababi din da haka wannan hadisin dalili ne akan duk wanda ya kwana akan tsoro ko ya kwana akan dake ko kan rikin da babu shamaki babu wata kariya kariyar nan ko katanga ko wani katako ko wani langa-langa ko dukkan wani shamaki wanda zai iya kare shi daga gangarowa ko fasowa ƙasa to za a iya kiran wannan mutum ya yi sakaci bai yi abin da ya kamata ba wajen la'akari da kuma riko da sabubba waɗanda suke na al'ada don nisantarwa kansa cutarwa domin duk mutumin da yake bacci yakan yi jiye-jiye a cikin bacci galibi idan mutum yana bacci za ga wani lokaci ya jiya daga nan wani lokaci ya jiya daga nan idan mutum mai irin ainihin wato nauyin baccin nan ne ma da magagin bacci to wani za ka iya samun sa in ya kwanta a nan kangarin Allah ya waye kila za ka iya samun sa ya faɗo da in ma a kan gado ne wani sai ya faɗo sau biyu sau uku da kan gado saboda mugun bacci da irin yadda baccin sa yake da nauyi da kuma jiye-jiye yan kuma a can can tagariyar kasa ne to kila zaka same shi yana ta jiye daga nan kai yake a kwance amma zaka iya samun sa ya ya bar gurin ya koma wani guri daban wannan akan samu haka sannan kuma yakan iya tashi cikin dare baccin bai gama kashin sa ba ya manta da cewa ba akan tsoro yake ko akan dakin ya dauka kawai a noman kasa yake ya nemi kawai ya tafi irin gaba gadi din nan a samu matsala nan ma zai iya jin sa ainihin wato ya faɗo daga sama ko duk za a iya samun haka an gane ko ko kuma ya bi hanyar da ba wannan hanyar ya bi ba da ya hau saboda kila akwai sauran magagin bacci bai gama sakin sa ba sai ya biyo ta nan to wannan kuma zai iya sabbaba a samu akasi ya faɗo to shi yasa sai ya zamto ya kamata mutum ya zamto yana yana lura yana kuma la'akari da ruko da sabubba waɗanda aka saba da su shine kada yi bacci a irin wannan gurin bai kamata ba dakin ne aka zuba shi ba dan sa wato bulo ko kos ɗaya ko biyu ba wanda in ya gangaro ya wannan bulo zai tare shi ko da kos ɗaya ne ko kuma wani makari da ya gangaro zai tare shi to ba daidai bane mutum ya kwanta a irin wannan na fatan gane domin in ya kwanta a haka to kamar ya yayi holan kansa ya bujirar da kansa ga faduwa kamar ya lamunce ya fado domin kamar yadda abubuwan da muka ambata na fatan gane to kuma duk wanda akwai hanyoyin da ake bi na zama lafiya da hanyoyin da ake bi na riko da sababi don tunkuɗe wa kai cutarwa to duk mutumin da ya yi riko da wannan hanyar ya dogara da ita to yana cikin alƙawarin Allah Allah ta'ala ya alƙawarin wanda ya kiyaye wa'annan abubuwan ya yi riko da sabubba zai ba shi kariya ina fata gani zai ba shi kariya ko dai Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya kuma kare shi daga fadowa ko kuma idan an samu akasi ya faɗo Allah zai baki lada domin akalla ya yi riko da wasu sabubba da za su hana shi faɗowa kuma Allah ya kaddara masa faɗuwa to tunda Allah ya kaddara sai ya faɗo ba sakacin sa bane ba rashin riko da sababi bane to kila in ya faɗo ko ya kukuje ko ya samu targade Allah ta'ala zai baki lada ko kun fahimci wannan cikin ko yawa ko dai Allah ta'ala ya tsare shi ko kuma Allah ta'ala ya ba shi lada akan abin da ya same shi a ta hanyar ko dai kankare masa zunubansa ko ya ɗaukaka masa ya ɗaukaka darajarsa sanadiyar abin da ya same shi na jahabawa sai zamto wannan Allah ne ya jarabce shi ba sakaci ba ne ko kun fahimci hadisin ko idan kuma har abin ya zamto ya sabbaba masa halaka da dake da matari din amma da Allah ta'ala ya sa akwai sanadi sai wani dalili ya faru kila ma a cikin magagin baccin shi da kansa ya tsallaka wannan makarin ya fado ko wani abu mai kama da haka wanda wannan fado wata sababa masa alaka to tunda yayi riko da sababi wannan za a iya rubuta masa ladan shahada kamar yadda ya zo game da al-mutaraddi wal gariq wato shahadar wanda ya gangaro daga wani tsauni ko ya gangaro daga wani ainihin wato gini mai tsawo ko kuma yadda niyyar ko ya nufi a cikin ruwa da makamantansu kamar yadda Imam Bukhari a cikin kitabul jihad wasiyar a babi na 30 hadisi na 2800 da 90 da tara ya rawaito wannan hadisin Imam Muslim a cikin al-Imara a babi na 51 hadisi na ainihin wato 164 da kuma 1914 hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda inda manzo Allah yake cewa shahidai mutum biyar ne akwai al-mad'un akwai al-mabatun akwai al-garik akwai sahibul hadam akwai ash-shahid fi sabilillah to dole sai kuma ya samu ladan shahada saboda ba sakaci yayi ba ina fata an gane wallahu a'lam bis-sawab kalmar bari'at minhu dhimma sai ma ne ce kowane mutum daga cikin mutane yana da alkawari daga wajen Allah na ba shi kariya da ba shi kulawa Allah ta'ala ya alkawarta wa kowane mutum zai ba shi tsaro zai ba shi kariya to idan mutum ya kwanta a irin wannan yanayin kar ya ce Allah ta'ala ya riga ya ba shi kariya Allah ya ba shi alkawarin zai tsare shi zai kare shi da haka je kwanta a gurin da ake jin tsoron zai iya gangarowa ya ji ciwo ko ya halaka yace bari je kwanta to sai zanto duk wanda ya kwanta a irin wannan yanayin ya je kwanta a gurin da yake da irin wannan hadari din to kaman wannan alkawarin tsakaninsa da Allah ya tsinka ya katse wannan alkawarin an gane ko da haka sai ya zamto ba lazim mata da wannan alƙawarin dai babu wannan alƙawarin shi a kansa domin ya san zai iya garin juye juye a cikin bacci ya gangaro ya faɗo ƙasa to in ya faɗo a ƙasa kuma wannan yayi sanadiyar mutuwarsa to kamar ya ganganta kansa mahalaka ina fata an gane babu wanda za a kama a ce sai ya biya jiya sai kai da me yasa kai dakin baka sa makari ba a sama shi ne yasa ya hau yanzu ba za a kamo ne dakin ko mai rufin a ce ya ake baka sa makari ba ga wani ya hau har ya faɗo ba za a kama mutum da wannan laifin cewa ya biya jinin wannan wanda ya ganganci ya hau kan wannan rufin ya faɗo ba ina fata an gane idan kuma ma bai mutu ba alal akalli to ya ji wa kansa ciwo ya ji raɗaɗi kuma ya ja wa ɗan uwansa aiki dan ko ɗaukar sa kai shi wajen mai dori ko ɗaukar sa kai shi wajen ainihin wato mai gyara ko ɗaukar sa dinga kai shi wajen diresin da allura ya kaga ya ba ɗan uwansa aiki an fahimci wannan hadisin hadisin ya fito قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم ابن رياح الثقفي ana wasu sa ibn rabahi ne sakati ana kuma ya sa ibn riyashi ne sakati ana ali bin umara qal jaa abu ayyub al ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ayyub al ansari ya zo فصعدت به على سطح أجنحة sai na hau da shi kan tsoro ko kan rufi ko kan dakin wanda yake ajlaha ajlaha shine wanda ba shi da makami fa nazala sai Abu Ayyub ya sako wa qala yace kittu an abita laylata wala bin matali yace kiris ya rage in kwana a daren da babu alƙawarin bani kariya daga Allah kiris ya rage mana sai shi ainihin wato a Ali bin Umara yace sai ya ja Abu Ayyub al-Ansari suka hau irin wannan rufin da Annabi yake kar a hau to har sun hau sai Abu Ayyub ya sako da ya sako sai ke ta Allah ya taimake ni irin ya rage in kwana a daren da babu alƙawarin bani kariya daga Allah haka sai istika kamar wancan hadisin da ainihin wato ya gabata an fahimta ko to wannan hadisin shi hadisi ne wanda ke da inganta wata fuskar islam hadisi ne an ce da'ifi saboda shi ali bin umar din majhulul hal ali bin umar majhulul hal da aka hadisin ta fuskar islam yana da rauni ina fata an gane kalmar ajlaha wato huwa alladhi laysa alayhi jidarun wala shay yamna'uhu yamna'u min al-suqut shine mutum ya kwanta a gurin da babu wani bango ko garu ko gini ko wata katanga ko wani makari da zai hana shi faɗowa wannan irin kwana a wannan gurin shi ake kira da ajila قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على إنجاز فوقع منه فمات برئت منه الذمة ومن ركب البحر حين يرتج يعني يغتلم فهلك برئت منه الذمه wannan hadisin an karɓo shi daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko hadisin shi kuma wannan hadisi ne hasan kamar yadda albani ya ya ce hadisi ne hasan ka duba takrijin tarbiyya da kuma al-sahiha albani ya inganta wannan hadisin domin jahalatu sahaba la tadur yanzu da cewa akai ar-rajulin ba cikin sahabbai ba to an samu ibhami amma da aka ce ar-rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan ko da yake ba a san wani mutum bane amma su sahabbai kulluhum ududun a wajen mu sahabbai din mutane kirki da aka rashin sanin sunan wani sahabi ne wannan ba zai cutar da isnadin ko ba zai cutar da hadisin ba hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man mata duk wanda ya mutu ala injabin akan irin wannan katanga ko wannan rufi ko wannan ainihin tsoro ko wannan dakin din wanda ba shi da makari sai ya kwana a kansa fa waqa minhu sai ya fado daga kai daga kansa ba mata sai ya mutu bari admin hubbimma alkawarin Allah na ba shi kariya ya kubuta daga kansa baya wa man rakibal bahara wanda ya hau kan teku aka kawo kwale-kwale ko jirgin ruwa ya hau hina yartajju lokacin da ruwa yake bori lokacin da ruwa yake tambal-tambal yana kadawa yana tatsowa mutum yana kallo irin yadda kogi ko teku ke yin hauka amma ya hau kan jirgi aka tafi da shi fama da wato shi ma sai ya fado ko igiyar ruwa ta kifar da jirgin su sai suka halaka to wanda ya haka ya an yagtalim wato lokacin da ruwa yake wannan tambotsan lokacin da ruwa yake wannan ainihin wato hauka din to sai mutum fa halaka ya ya shiga sai ya mutu bari ajlin hubbin ba shi ma alkawarin Allah na bashi kariya ya kubuta a kansa. An gane ko alkawarin Allah na bashi kariya ya bashi domin akwai wani nau'i na ganganci. Ba daidai ba ne mutum Allah ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka. Yanzu mutumin da ya hau kan tsoro babu makari ta ko ina ba jefa kai halaka bane. Yanzu mutumin da teku tana hauka ya hau kwale-kwale aka ya shiga cikin wannan inda suke haukan wannan ba ba ba ba, ba jefa kai halaka bane Allah madaukakin sarki ya ce karka jefa kanka ainihin wato inda halaka take da haka kenan duk waɗannan abubuwan kamar waɗannan wannan babin yana nuna maka cewa ba daidai bane ka kai kanka inda zaka ji ciwo ko inda zaka halaka ko inda zaka salwantar da kanka ko ka salwantar da dukiyarka ba daidai bane ina fatan gane har mutum ya ce ayin Allah ya baka kariya Allah ta'ala ya kare mutum ba abin da zai same shi kullun yusibana illa ma kasaba Allah wala huwa maulana haka ne amma kuma an ce kai riko da sabbi ba daidai bane abin zai cutar kana kallo ka je ka aikata ka ce Allah zai baka kariya kaga wannan hadisi ya nuna cewa in mutum yayi ganganci irin wannan to alƙawarin ba shi kariya daga Allah babu mafhum babu هل يدلي رجليه إذا إذا جلس إمام البخاري يتي ga wani babi shin ko yana halatta mutum ya zura kafafuwansa idan zai zauna mutum ne ya zo irin gefen rijiya ko wani rami zai zauna zai iya zura kafafuwansa cikin ramin ko cikin rijiyar in ya zo zama ko ya zai an gane ko hadisin da zai kawo mana zai tabbatar da ya halatta yin hakan ko kuma bai halatta ba حدثنا إسماعيل قال حدثني, حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر أبو موسى الأشعري الله يقال من سيدا يبا ينا بعد الأباني yace annabi sallallahu alaihi wa sallam kana fi ha'idin mazala ya shiga cikin wani lambu ko gidan gona ala quttin sai ainihin wato ya zauna ala kutsil bi'iri a gammar rijiya rijiya tana da gammo da ake kewaye ta da shi ko to sai zai zauna a gammar rijiya mudalliyan rijlaihi ya zura kafafuwansa masu albarka fil bi'iri a cikin rijiya ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ina fata an gane ya halatta yin haka domin ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata haka wannan hadisin shi ba hadisi ne wanda yake hasanun kuma sahihun babu ma yaqulu idza kharaja li hadasi imam al-bukhari yace ga wani babi babu me mutum zai ce idan ya fita daga gida domin bukatarsa wata bukata ta fito da shi daga gida ko zai tafi aiki ko zai tafi kasuwa ko zai tafi neman abinci ko zai tafi makaranta ko zai tafi ziyara ko dai zai tafi wani guri wata bukata ta fito da shi daga gida zai tafi to lokacin da zai fita daga gida me zai ce حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن عدي مريم أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته قال اللهم سلمني وسلم مني عبد الله بن عمر ya kasance idza kharaja min baiti Abdullahi dan Umar ya kasance idan zai fita daga gida Abdullahi dan Umar ya kasance idan zai fita daga gidansa ya tafi wajen wata bukata tasa to yakan yi wannan addu'a yace Allahumma sallimni ya Allah madaukakin sarki ka kubutar da ni kalma ce da ta ɗauki abubuwa da yawa dukkan wani abu da zai kawo min barazana duk abin da zai cutar da ni a wannan fitowa tawa Allah ka tsare ni ka kubutar da ni daga wannan abu wa sallim minni kuma ka tsare kowa ni ma daga gare ni kada fito wannan da nayi ta zama sanadiyar cutar da wani Abdullahi dan Umar in ya fito daga gida zai tafi kasuwa ko zai tafi harkokinsa yakan karanta wannan addu'ar Allahumma sallimni wa sallim minni an gane ko kaga wannan addu'a ce mai kyau ya Allah ni ka tsare ni ka ban kariya ka kubutar da ni daga dukkan wanda zai cutar da ni sannan kuma ka kubutar da duk wanda zan cutar da shi kuma ka kubutar da shi daga gare ni an fahimta ko wannan hadisin hadisi ne wanda isnadinsa akwai rauni saboda cikin isnadin akwai Muhammad bin Ibrahim shine Ibn Abdurrahman Ibn Thawban majhulun Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan mutum majhul ne to in ku aka samu jahala a cikin isnadi to kaga isnadi akwai damuwa a cikin sa an gane ko addu'a ce mai kyau amma kuma isnadin da yazo da ita bai inganta ba قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fito daga gida yakan ce bismillah da sunan Allah at-tukulanu ala Allah dogaro na katokan yana da Allah la haula ba ni da wata dabara wajen jawo kaina abin da zai amfani ni a cikin wannan fitowa tawa wala quwwata ba ni da wani ƙarfi na tunkuɗe wa kaina abin da zai cutar da ni a cikin wannan fitowa tawa illa billahi sai da taimakon Allah wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce yana karanta wannan addu'a idan zai fito daga ainihin wato gida to shi ma isnadin wannan hadisi shi ma akwai rauni a cikinsa saboda cikin isnadin akwai wani da ake kiransa Abdullahi bin Hussein bin Abba shi kuma da'ifi ne an gane ko hadisin da'ifi ne ko da yake Imam Abu Dawud a cikin al'adab a littafinsa a babi na ɗari da biyu hadisi ne lamba ta dubu biyar da tasa'in da biyar da kuma Imam Tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari hudu da ashirin da shida hadisin Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa idza kharaja ar-rajul min baiti idan mutum zai fito daga gida ka karantar da matarka ka karantar da ƴaƴanka kai ma ka kiyaye ka dinga karantawa annabi ya ce idan za ka fito daga gida idan mutum ainihin wato ya fito daga gida fa kana yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kaga zikirin ba shi da tsawo ko bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah in za ka fito daga gida sai ka karanta wannan addu'a yuqalu hina izin a daidai lokacin da mutum ya karanta wannan za a ce da shi hudita wa kutita wa wukita fatanaha lahu shayatin فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول nan gani nan bari in dai ka karanta wannan addu'ar lokacin da zaka fita karantar da iyalanka wannan addu'a da ka karanta ta za a ce hudita an shiryar da kai wa kutita an isar maka wa wutita Allah ya tsare ka Allah ya tsare ka an ba ka kariya babu wani abu da zai same ka shedanin da suke kofar gida suna jira su tace ma baya ku tafi inda zaka sai zai su karwa kai su ba ta ku sai ɗaya shedanin ma ya ce wa ɗayan ya za ka yi da mutumin da wudiya an shiryar da shi wa kufiya an isar masa wa wuciya an tsare shi a sai dai mu je kuma mu dace kuma wani wanda baya zikiri in zai fito amma dai shi wannan ba mu da wani ainihin wato abin da za mu yi masa da cutar to wannan addu'ar ita ta inganta kaga sai ka bar wannan Allahumma sallimni wa sallimni ba ta inganta ba sannan bismillah at-tukulanu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah ita ma duk da ma'anarta tana da kyau amma ba ta inganta ba to sai ka dauki wanda ta inganta wanda ta inganta ta wadatar da kai gabar wanda ba ta inganta ba sai ka dauki wannan ka dinga yi ka kuma ci gaba da karantar da wanda za ka karanta an fahimta ko akwai ainihin wato karatan wannan addu'ar a wata ruwaya kamar yadda imam abu dawud a cikin al'adab ya ruwaito ta da imam tirmidhi a cikin ad-da'awat shi ma ya ruwaito ta imam an-nasa'i a cikin al-isti'aza ya ruwaito ta sannan an-nasa'i dai a cikin amalin layl wal amalin yawm wal layla ya ruwaito ta haka ibnu majah a cikin addu'a ya ruwaito ta Imam Ahmad a cikin Musnad duk sun ruwaito wannan addu'ar an abilla aw an abilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai wannan kamar karatan ta bayan kai wancan kuma to akwai ruwa da suke zaka iya karawa da wannan ya ubangiji kuma ina neman tsarinka kada wato an abilla kada in bada ko an udalla kada a batar da ni aw azilla kada in karkace ko in zani aw azlama aw uzlama ko in yi zalunci ko a zalunce ni aw aj'ala aw yuj'ala alayya kada in yi wauta kada ai mun wauta to wannan shi ma ainihin wato ruwayar ta tabbata a ainihin wato ta wata ruwayar shi ma wannan ana ƙara wannan abin da kuma ka takaita iya wannan ne shi ma babu laifi babu ga wani babi هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم إمام البخاري كان yace ga wani babi shin ko ya halatta mutum ya miƙar da kafafuwansa a gaban abokan gabansa kana zaune a mutane kuna zaune da mutane sai ka miƙar da kafarka tana kallon mutane sai hakan ya rubo kamar yadda wayannan bayan Allah na jikin nan suka haka to misali a ce duk ga wasu mutanen a gaban su a ce dan duk mutane ne irin wannan zaman ko yana halatta mutum ya miƙar da kafafuwansa a gaban wato a gaban ɗan uwansa abokan zamansa tambaya ta farko kenan wa hal yattashi baina aydihim kowa yana zaune shin ko yana halatta shi ya kishin gida a gaban su an gani an ji unwanin babu to za mu karanta wata doguwar kissa da wani hadisin mai tsawo قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثنا شهاب قال حدثنا شهاب بن عباد العصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر Shihab bin Abbas al-Azhar yace ya ji wasu daga cikin wasu da Abdul Qais tawaga ta Abdul Qais za mu ji waye Abdul Qais amma ta shahara da wafdu Abdul Qayyim wata tawaga mai albarka tawagar Abdul Qayyim shi wannan Shihab bin Abbad al-Asr yace ya ji wani daga cikin tawagar Abdul Qayyim ya ji shi yana bada wannan labarin kana yace lamma bada'ana fi fi wafadat fi wafadatina ila nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka fara shirye-shiryen yin tawaga ta musamman mu taho zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fara tahowa sirna mun gama shirin mu sirna sai muka taho hatta idza sharafna alquduma har sai da muka fara hango garin Madina ma'ana mun fara ainihin wazo muna dab da isowa talaqqana rajulun yubahu ala qu'udin lahu sai wani mutum ya haɗu da mu ko wani mutum ya tarbe mu yuza'u lahu ala qu'udin ana ajiye masa abin zama yana zama fa sallama sai mana sallama faradadna alaihi sai muka mai masa da sallama thumma waqafa sannan sai ya tsaya fa qala sai ce manil qaum wayannan mutanen ku ɗan wani gari ne wata kabila ce ku wayanne mutane ne ku kulna sai muka ce waqdu abdul qayyim tawaga ce ta abdul qayyim qala marhaban bikum wa ahlan yace lale maraba da zuwan ku iyyakum talabtu ku nake nema da ma ji'tu nazo li ubashirakum dan in muku albashir qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bil amsi lana annabi sallallahu alaihi wasallam jiya ya faɗa mana innahu nazara ila al-mashriqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli mahudar rana fa qala sai ce la ya'ti yanna gadan min hadha al-wajh yani al-mashriq khayr wafd al-arab sai annabi ya wa sahabbai al-bushr da ya kalli mahudar rana sai ya ce gobe ta wannan bangaren ta mahudar rana kenan akwai wata tawaga mafi alherin tawagan larabawa da za ta zo kuma ta nan za ta kullo fadittu arugu hatta asbahatu a wata ruwaya fadittu aruhu sai na kwana cikin fargaba ta ce wata tawaga za ta kullo ta nan haka dai na kwana hatta asbahatu har gari ya waye fashadattu ala rahilati sai na tsora wa abin hawa na sirri fa am antu fil masir hatta tafa an-naharu na nitsa cikin tafiya hatta tafa an-naharu har sai da rana ta daga wa hamamtu birrudu hannayi nufin dawo ثم رفعت رؤوس رواحلهم رواحلكم shi wannan mutum da yake ba wannan tawagan labari yake cewa thumma rufi'tu ru'usu rawailikum sai kawai aka nuna mun kawunan ababan hawan ku rakuman ku ma'ana hannaye nufin na na nutsa ina ta tafiya har yanzu ban cin muku ba ina so in haɗu da ku muku wannan albishir din to waye za su kullo ta wannan nahiyar to kuma na yi ta tafiya har sai da na gaji na yanke kauna kamar in dawo sai kuma na tsinkayi na hangi kawunan raƙuman ku suna tahowa thumma sana rahilatahu bi zimamiha raji'an yubahu audahu ala badihi yake cewa sannan sai ya juyo akalar ainihin wato abin hawansa yana niyyar dawowa yuba'u an audahu ala badi'i ana yana nufin ya juyo daga inda ya faro hatta taha ila annabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu haula an gane ko ma'ana yanzu ya ya ma'ana ya taro shi kenan dan haka yana musu zagi yana gaba suna biye da shi ina fata an gane hatta ila annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya iso wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawlahu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kewaye da shi min almuhajirin wal ansar daga cikin almuhajirin da al ansar faƙala bi abi wa ummi sai ce ya ma'aikin Allah fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka bi ito ubashiruka na zo na yi maka albishir bi wahudi abdul kai da babbar tawagan nan ta abdul kai ta zo maka albishir cewa wafdu abdul kai sun zo faƙala anna laka bihim ya umar to kaga anan sai aka fahimci wanda ya tafi yi musu albishir din nan waye Umar ne faqala sai anna laka bihim ya Umar a ina ka same su ya kai Umar qala hum ulai ala asal yace ya mankin Allah ya ga suna bayana na suna suna biye da kada awallu ai sun riga sun fito fada gara zalika sai ya ambaci duk abin da ya faru فقال سيتي بشرك الله بخير الله يمك بشارة الجيري كما kamar yadda ka zo da wannan bishara ta wannan babbar tawaga Allah ya maka bishara ta alkhairi wa tahayya alqawmu fi maqa'idihim mutane suka fara shirye shirye a wuraren zaman su kowa yana ta kokarin tunda an zo duk an zazzauna ga baki sun zo to kowa yake kokarin gyara zaman sa وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا النبي صلى الله عليه وسلم ينا زونا a lokacin فألقى ذيل ردائه تحت يده ma'ana ya gefan wato mayafinsa ya ajiye shi fattaka alai yayi matakin kai da shi shine fa alqa zaila ridaihi sai annabi ya ajiye gezar mayafinsa ta hada yadihi a karkashin hannunsa fattaka a rai sai kai kishin gida kai wa basada rijlaihi ya kuma shimfide kafafuwansa sallallahu alaihi wa sallam faqadiman waqudu wannan tawaga ta karaso fa fariha bihim al muhajirun wal ansar sai al muhajirun da al ansar suka yi farin ciki da zuwan wannan babbar tawaga فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا يندا أين واتو سكا النبي صلى الله عليه وسلم da sahabbansa amra rikabahum farihan bihim sai suka saki dabbobin su raƙuman su suna ta kiwo saboda farin cikin haduwa da su wa aqbalu sira'an bayan sun saki raƙuman sun saki dabbobin su suna ta kiwo su kuma suka taho sira'an da gaggawa suka fuskanto fa ausa al qaum sahabban annabi da suke zaune sai suka yalwata musu a gurin zama sai aka buɗa musu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaki'un ala hali amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a yanda yake a cikin gidan nan yana nan ko a cikin gidan nan yana nan a haka fatakallafa al-ashaddu sai al-ashaddu bin abdul qayyim wanda shine madugun tafiya to sai ya dan yi nawa sai ya dan yi jinkirin karasowa wa huwa in baka san waye ashaddu din nan ba huwa shine munzir bin aid bin munzir bin al-harith bin nu'man bin ziyad bin afaha shine na sabarsa fa jama'a rikabahu sai ya tattaro ababan hawansu sun ma'ana ka sannan ya durkusar da su ya tattaro raƙumansu duk ya durkusar da su suka zan suka duk durkusa raƙuma wa haɓɓa ahmalaha ya sauke duk kayan da ke kan raƙuma sayyidul qaumi sayyidul qaumi ne da aka sun je su sun zauna shi kuma sai ya zo ya durkusar da raƙumansu sannan ya sassauke kayan wa jama'a mata'aha ya tattara kayayyakin su guri guda kuma akraja aibatan lahu sai ya fito da wata jakarta wa alqa anhu thiyaba safar sai ya tube wannan kayan na tafiya inda ai ai ta doguwar tafiya kaga an yi kura an yi gumi an yi kaza sai cire wannan kayan na tafiya wa labisa ullatan sai ya sanya asin da asin shi ne hulla an gane ko ya sanya kaya asin da asin shi ne hulla ثم أقبل يمشي مترسلا سيته هنا تسيا أهنكلي أهنكلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم في من سيدكم وزعيمكم wane ne madugunku wane ne jagoran tafiyarku wa sahibu amrikum wane ne majibincin al'amuranku an fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar wannan babbar tawaga saura mun biyar ka ce sai mun dan yi gudu kenan yake cewa fa jama'a mun yi nan ko man sayyidukum wa za'imukum wa sahibu amrikum fa asharu bi ajma'ihim ilay gabaki ɗayan su sai suka yi ishara suka yi nuni zuwa ga al-ashadd bin abdul qayyim suka nuna manzo Allah suka ce ga jagoran mu ga shugaban mu kaga tsari duk wannan babbar tawaga da suka wa karkashin shugabanci take suka nuna wa qala ibn sadatikum hadha sai ce wannan amma dai ya gaji sarauta ya gaji mulki ko wannan dama can dan shugabannin ku ne ko kalu suka ce kana aba'u sadatana fil jahiliya ai iyayensa da kakanninsa su ne dama shugabannin mu tun lokacin jahiliya wa huwa qa'iduna ila al-islam yanzu kuma shine jagoran mu zuwa musulunci falan manta hal ashajj lokacin da al ashajj ya karaso arada an ya qauda min najiyatin sai yanni sai nifin ya zauna a wani bangare iska wannan bi sallallahu alaihi wasallam ka'idan to a daidai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita a zaune kaga yanda annabi yake girmama masu mutuncin mutane idan akwai mai mutuncin mutane annabi yana girmama shi anzilun nasa manazilahum annabi yana aje kowanne a matsayinsa matsayinka bai kai na wani ba shikenan ka bar shi a matsayinsa kai ka tsaya a matsayinka haka ka'idar musulunci take an gane ko shi al'asabbi ya nemi guri ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya daidaita sai ya tashi zaune qala annabi da kansa ce ha huna ya ashaddu nan zaka zo ka zauna ya kai ashaddu zo zauna nan ashaddu wa kana awwala yawmin summiya al-ashadd zalika al-yawm wannan ita ce ranar farko ma da aka kira shi da al-ashadd din nan an gane ko saboda yana da wani tabo haka wani kaman rotse ko wani abin na a goshin su shine al wato al-ashadd ai rotse kenan ko wani guri da ya dan faki haka ya tabo a goshin mutum shine shadd to a ranar ita ce ranar farko da aka ce masa aka ce masa a ainihin wato alakad a sabon himaratun kuma dalilin wannan taban wato wata jaka ita ce ta harbe shi bi hafiriha wato da kofasan ta huwa fatimon ainihin wato a a kamar wato lokacin ana yayi ana kokarin wato yan raƙumin abin nan din dan yaye ne an gane ko kuma ciwo huwa fatimun lokacin an yayi shi al'ajabin an yayin shi yana karami sai wannan ainihin wato a jaka din sai ne sai ta harbe shi fakala bi wajen yi misulul kamari sai aka samu dan tabo aka a fuskar ta kaman wata an gane ko da aka shiga sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa al-ashad fa aqadahu ila janbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi ila janbi a gefansa wa arafa fadlahu alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu falalarsa akan su an gane ko wa arafa fadlahu annabi ya nuna falalar wannan al'ajjaj din alaihim akan mutanansa fa aqbala alqawm ala annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu da aka mutanen sai suka fuskanto wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta tambayarsa wa yukhbiruhum shi kuma yana ta ba su labari hatta kana bi ajibil hadith har dai karshen hadithin karshen labarin karshen labarin kana yace hal ma'akum min azwi da tikum kai sai annabi yace shin a cikin guzurin da kuka taho da shi akwai wani abu da ya rage qalu na'am sai suka ce eh akwai faqamu fira'an nan take suka tashi cikin gaggawa kullu rajulin minhum kowane mutum daga cikin su ila sikali ya tafi wajen kayansa faja'u bi sumari tamri fi akufihim sai ga sun zo da ainihin wato tarin dabino a tafukan hannayensu fa wudi al alani qadin bayna dai sai aka juye wannan dabinon da suka zo da shi akan wata shimfiɗa ta fada a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayna yadayhi jaridatun duna zira'ain wa fawqa zira' sannan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai tankar dabino ko zarbar dabino duna zira'ain ba ta kai zira'i biyu ba wa fauka zira amma ta fi zira'i daya fakana ya tasiru biha ya kasance yana dan karkade abu haka da ita fa alla ma yufari fa alla ma yufari ha da wahala da annabi ya rabu da wannan ko da yake yana tare da wannan zarbar dabino ko wannan tankar dabino din fa au ma biha ila subratin min zalika dam sai annabi ya nuna wani tarin dabino daga cikin wannan dabinin da suka tara da wannan zarbar dabinin da ke hannunsa sai ya nuna fa qala sai ya nuna wani daga cikin dabinin sai ce yace tusammuna hadha at-ta'buda wannan dalilin kuna kiransa at-ta'bud qalu na'am suka ce eh haka ne sunansa at-ta'bud wani dabino ne mai kyau mai zaki aka ce at-ta'bud qala sai zaki ta wa tusammuna hadha sarafan shi kuma wannan kuna kiransa sarafan qalu na'am suka ce haka ne sunansa sarafan wa tusammuna hadha al-barni shi kuma wannan kuna kiransa da al-barni qalu na'am suka ce eh haka ne qala sai ce huwa khairu tamrikum wa anfa'uhu to wannan barni din shine mafi fitin dabilan ku kuma shine mafi amfani a cikin dabilan ku wa qala ba'du shuyukh al-hayy daya daga cikin dattawan wannan kabila sai ya ce wa a'azamuhu barakatan kuma shine yafi girman albarka wa inna ma kana da indana khatibatun na'alifuha iblana wa hamiran yace wa inna ma kana indana amma mu da wannan dabinan a wajen mu ya kasance khatibatun wato wani dabino ne wanda yake wanda ba mai daraja ba na'alifuha iblana yawanci wato raƙuma mu muke bawa shi wa hamirana da zakunan mu falamma raja'ana kuma ga annabi ya ce shine mafi alheri shine mafi amfani wannan da tije yace falamma raja'ana min wifadatina tilka lokacin da muka koma daga wannan babban bakunci namu muka koma garin mu azumat ragabatuna fiha sai ta cewa wato sai kwadayin mu ya girmama game da wannan dalilin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana yace shine mafi alkhairi kuma shine mafi amfani sai muka ji mun kwadaitu da wannan dalilin wa fasalnaha ko sai muka fara dasa shine wa fasalnaha ko sai muka yi ta dasa hatta tahawwalat thimaruna minha har sai da ƴaƴan itacen dabinan mu duk suka koma irin wannan wa ra'ayna albarakata fiha da cije yake kai mun ga albarka mai tarin yawa a cikin wannan dabino to annabi da ma yake huwa khairu tamrikum wa anfa'iha an gane ko wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rubuta shi cikin ainihin wato kitabul adab ko lokaci yayi na'am to ai da mun zo kusan karshen hadisin ko eh Laka hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya rubuta shi cikin kitabul adab babu ma yaqulu idza asbaha wa tirmidhi ne ko wa tirmidhi fi kitabi ad-da'awat babu ma ja fi du'a idza asbaha wa gada hamsa to ban sani ba ko shine ne ne lamba da haka kaga kenan a karshe kafin mu rufe wannan hadisin yana nuna halaccin mutum ya miƙe kafarsa cikin abokan zamansa ko kuma ya iya cikin gida a gaban su ya halatta lokacin da suka gyara zaman su ga waɗancan da suka shigo ya nuna cewa kafafuwan su suna miƙe an gane ko yawa to abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko sun kiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana shi kuma babban malami malami na malam Yusuf Allah ta'ala ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana Allah madaukakin sarki kuma ya saka masa da mafificin alkhairi abinda bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana abubuwan da ke damun al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah